sake haɗuwa don ci gaba da wannan daura wanda kwamitin matasan sunna na Jibius Damban ta tsara cikin littafin Sullamul Wusul ila mabahith ilmin usul na al-Sheikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa li jami'il muslimin wannan shine zama na goma ko a wannan daura a zama na tara mun tsaya akan baiti na saba'in da uku wadda malam bayan ya ambaci sunaye da siffofi na Allah da tauhidi na rububiya tun daga baiti na ashirin da shida ko mu ce baiti na ashirin da hudu yace awwalu wajibin alal abidi ma'rifatu rahmani bit tauhidi id huwa min kulli al awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayya ayaman yafhamu sai ta isbatu zati rabbi jalla wa ala asma'ihi husna sifatihi al ula wa annahu rabbul jalil al akbaru al khaliq al bari al musawwir waɗannan baituka har zuwa kan wannan baiti sai mala ya ce duk abin da muka ambata na sufofin Allah maɗaukakin sarki idan muka tashi haka za mu bi ta kansu mu fassara su ƙeƙe da ƙeƙe sarihatan yadda su zo a fili haka za mu fassara a fili babu noƙe-noƙe babu ƙoye-ƙoye tare da itikadin abin da sufofin suka ƙunsa na kamala ba tare da an canja ba ko an musa an ce babu abin ko an kayyafa abin an ce ga kalarsa ko an yi misalin abin an ce yana kama da kaza ba duk babu wannan dalili na a taharif ubangiji subhanahu wata'ala ya kushe wasu mutane da suke juya kalmomin Allah maɗaukakin sarki daga yadda suke Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi suna juya kalmomin Allah madaukakin sarki daga yanda suke sannan a ta'til Allah ya ce a wala yuhituna bihi ilman babu wanda ya isa ya karade Allah da ilimi a dan haka idan Allah madaukakin sarki ya faɗi wata sifa tasa to sai dai mu sallama mu miƙa wuya ba tare da mun musa ta ba sannan yace laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yazo daidai da shi sai mu yadda yana da wannan sifa din huwa sami'u shi mai ji ne albasir shi mai gani ne a haka takyif Allah ce walam yakul lahu kufuwan ahad ba wanda yake daidai da shi ba shi da tsara tamsil shine muka mun karanta aya a baya laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah maɗaukakin sarki ya ce, Hal ta'alamu lahu samiyya, shin ka san wani wanda yake daidai da Allah maɗaukakin sarki wajen suna da siffofi nasa a ce sun zo daidai da Allah? Babu shi. Allah ya kushe Yahudawa da suka ce, Yadullahi maghalulan, ta ganin an yi ta'atsi, Allah kuwa gani, Yahuda suka ce, Inna Allah faƙirun. Allah talaka ne, kaga sun yi ta'atili cewa shi ganiyi ne, mun gane ko? Yanzu da suka ce, Inna Allah faƙirun me suka yi? Ta'atili suka yi, sun sarayar da cewa Allah mawadaci ne, ko kuma Allah shi ne arrazak, duk sun sarayar da wannan suna, sun ce babu shi ba wannan suna ɗin. To mu a aƙida ta ahalus suna wal jama'a ba ruwanmu da kutsawa cikin irin waɗannan abubuwa ɗin. Miƙa wuya ne da ɗaukan abin a yanda ya zo ba tare da an kutsa wajen kamantawa ko kwatantawa ko musawa ba ko canja ma'ana ba malam Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya ci gaba da bayani baiti na 74 ya ce bal qauluna
قال الناظم رحمه الله بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى نعم yace bal qauluna a'a mu kawai maganar mu qawlu a'immatil huda ita ce maganar shugabanni na shari'a irin su Imam Ahmad bin Hanbal Abu Hanifa Imam Al-Malik Imam Malik Imam Ash-Shafi'i da Auza'i da makamantansu duka suna tafiya akan irin waɗannan abubuwa da suka zo a cikin waɗannan baituka cewa ga sifofin Allah ga sunayensa to yadda suka tsaya mu ma anan za mu tsaya Imam Malik aƙida ce tsantsa ta ahlus sunna wal jama'a babu wani kwane-kwane a ciki haka Imam Abu Hanifa haka Imam Ash-Shafi'i a Muhammad bin Idris haka Imam Ahmad bin Hanbal duka suna kan wannan aƙida to mu ma akan wannan aƙida muke a uba liman bihadihim kadihtada daɗi ya tabbata ga wanda ya bi shiryarsu duk wanda ya bi tsarinsu haƙiƙa wannan mutumi ya more imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce ma yuslihu akhira hadhihi al'umma illa bima salaha bihi awwaluha babu abin da yake gyara ƙarshen wannan al'umma sai abin da farkon ta ya gyaru mun karanta hadisai irin na su Abu Huraira irin su Abdullahi bin Amr bin Al-As Abdullahi bin Umar Zaid bin Arqam da makamantansu game da siffofin Allah madaukakin sarki da ba su imani da wannan aƙidar ba da ba za su ruwaito hadisan nan ba Abu Sa'id ba zai ruwaito hadisin Allah zai zo ba. Mun gane ko? Da ba za su ruwaito hadisin Abu Huraira da wasu sahabbai da ba za su ruwaito hadisin Allah na sauka ba. Da ba su yi imani da abun ba. Kenan sahabban manzon Allah da suka ruwaito mana waɗannan hadisai sun yi menene? Sun yi imani da abin. Ibn Abbas da aka zo aka yi inkarin ganin Allah aka kafa masa hujja da cewa la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar da aqidarsa ba a ganin Allah ne da shikenan sai ya shiru sai ce ka kawo dalili amma me ya faru sai ya kautar da wannan shubhar cewa wannan ayar ba a wajen da za a kafa dalili da ita bace ba wajen kafa dalili bane dan haka ba kowace magana bace za a rubi da ita idan kai dalibin ilimi ne mai karatu ne daga mutum ya kawo maka aya ko hadisi akan wani abu sai ka duba ka ga muhallin abin ne ko ba muhallin abin bane mun gane ko muhallin sa ne ko ba muhallin sa ba akwai wani misali da yawanci nakan buga mana idan za mu iya tunawa misali sai wani sai zo ya ce wani ya fi kowa iya kwallo sai ka ce me dalilin ka sai ka ce ai a wani friendly match da aka yi ya yi ta zirara kwallo a raga wannan ya isa mu yadda dalili ya fi kowa iya kwallo? Bai isa ba. Sai wani ya ce, a'a, wane shi ya fi iya kwallo, me dalili? Sai ce FIFA ta ba shi a shi ya fi kowa iya kwallo a 2025. Mun gane ko? Yanzu da nawa za mu yadda. Da na ƙarshe, saboda FIFA ita ce hukumar kwallon kafa ko? Ita ce hukumar kwallon kafa. Kai kuma wannan kawai wani abu ne kawai ka ɗauko ya yi ta cin ƙwallo a lokaci kaza shi yasa kawai ka bashi sarautar ya fi kowa iya ƙwallo wannan kuma hukumar ce ta ɗauka ta bashi don haka kamar haka ne mutum zai iya kawo maka aya ya ce dalili ne akan kaza amma ba a ya kawo ayar ba ba wannan abin take nufi ba abdullahi bin abbas ya kautar da wannan tunanin nasa da wannan shubhar tasa kun ga ju aqidar su kenan mun fahimci wannan ko don haka a immatul huda din nan da ake nufi tun daga kan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam idan ba mu imani da abin da suka yi imani ba to ba za mu shiri ba fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw idan suka yi imani da irin imanin da kuka yi to sun shiryu Allah madaukakin sarki ya datar da mu dan haka duk wanda ya bi tsarin sahabbai da tabi'ai nagari har zuwa yanzu to wannan mutumi ya ji daɗi ya more malam yace wasammi ذا النوع
قال الناظم رحمه الله وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد Mm.
قد أفصح الوحي ب- وحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه Na'am, Malam ya ce wa sammi zan nau'i min tauhidi dama Malam ya ce mana tauhidi ya kasu kashi biyu ko? A farkon wannan fasali ɗin. Ka kira wannan nau'i na tauhidi, ka ba shi suna, tauhida isbaci, sunansa tauhidul isbat. Mun gane ko? Saɓanin yanda wasu malamai suka kasa tauhidi gida uku, amma shi gida biyu ya kasa. Bila tardidin, kar ma kai wani kokonto, kar ka ja da baya, kar kai wani shakku sunansa tauhidul isbat tabbatar ma Allah madaukakin sarki rububiyarsa da kuma me sifatihi wa asma'ihi ya hada rububiyya da sifat wal asma a waje daya shine sunansa tauhidul isbat bila tarjidin kad afsaha al wahyu al mubin anhu eh al qur'ani shine al wahyu ana da kuma sunna mun gane ko نعم sunna wahayi ne al qur'ani wahayi ne wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina haka muka maka wahayi na wani wato ruhi daga gare mu shine alqur'ani mai girma a da haka alqur'ani wahayi ne wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim muka saukar maka da zikiri menene zikiri ana alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim dan kai bayani a mutane game da abin da aka saukar musu shine sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam eh wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wannan ya- ya tabbatar mana maganganun manzon Allah da ayyukansa wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan ko to wahayi ana kiran alqur'ani wahayi sunnar manzon Allah ita ma ana kiranta wahayi ya zo a cikin hadisai da dama an kira sunna da sunan wahayi hadisin Jabir wanda Muslim Imam Muslim ya rawaito shi inna Allaha auha ilayya an tatawadau hatta la yafkhara ba'dukum ala ba'd wa la yabghi ba'dukum ala ba'd Allah ya mun wahayi cewa ku zama masu kankan da kai a junanku har wani ba zai na ganin cewa ya fi wani falala ba ka ɗauka kai ka fi ɗan uwanka shi ma ya ɗauka ka fi shi eh dan uwanka ya fi ka shi ma ya dauka kafi shi wala baghi ba'dukum ala ba'd kada ɗayan ku ya zalunci ɗaya kar ɗayan ku ya cuci wani mun fahimci wannan ko eh kun ga an kira me wahayi da sunan me eh sunna da suna wahayi ah suna nan d- dalilai da dama kamar hadisin Ka'ab bin Ujra da yazo yayi tambaya game da abin da mai aikin haji zai yi da abin da ba zai yi ba can sai aka ga manzon Allah yayi shiru sai ya ce yuha ilaihi ana masa wahayi da ya tashi ya gama aka masa wahayi sai ya karantar da shi abin da zai yi mun gane ko wanda ba duka abubuwan da ya faɗa masa ne suka zo a cikin alkur'ani mai girma ba amma sai aka kira shi da wahayi to mala ya ce faltabis minhu alhuda almunira minhu ka nemi shiriya a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam in dai kana neman shiriya mai haskakawa mai haskaka ma hanya to ka duba alqur'ani ka ga me aka ce ka ga wata fassara magabata suka masa wanda muka faɗa a baya sunayen su sahabbai da kuma tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su ka dubi sunnar manzon Allah ka dube ta ka ga me aka ce to anan ake neman shiriya Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan shiriya ya daura mu akan ta na'am
قال الناظم رحمه الله لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ji kammala, ya ce, La tattabi a ƙawala kulli maridin, kada ka bi maganganun duk wani mutum wanda ya kauce mu hanya, gawin wanda yake eh, ba- ba- batacce, mubil batacce, marikin wanda ya fita daga addini, mu'anidin wanda yake mai taurin kai. To, duk wan- wannan mai irin wannan sifa ya kauce mu hanya, ya ɓace, ya bar addini ga taurin kai ga jayayya to wannan karkabi maganganun da yake faɗi wato yana magana akan yan bid'a duk wanda ya karkace ya bar hanya ta sahabban manzon Allah to kai ma ka bar hanyarsa mun fahimci wannan ko falaysa ba'da raddi zattibiyani misqalu zarrati min al-imani bayan mutum ya musa waɗannan bayanai da muka yi cewa Allah shine khaliqu bari'u al-musawwir baril baraya mun gane ko da sauransu yaji'u yanzilu yura mun gane ko da sauran sufofi na Allah maɗaukakin sarki, ya ta kallam, kallama Musa, kalamuhu la yafna wa la yabi, da sufofi dai ga sunan da muka karanta daga baiti na 26 zuwa nan. To, duk wanda ya Musa, ya ce ba haka ba ya raddinsa, ya Musa abin, to ba shi da wani gwargwadon ƙwayan zarra na imani a cikin zuciyarsa. Allah ya ce, fa ma za ba adal haƙƙi, illa balal. bayan gaskiya ta bayyana mutum ya kita to babu abin da zai biyo bayan ta sai bata Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya ba mu ikon guje mata na'am a faslun fasali na gaba fi bayani an-nau'i tsani min at-tauhid da yake bayani akan nau'i na biyu na tauhidi wa huwa tauhidul qalb wal qasd shi ne tauhidin abauta ma Allah shi kadai. Mun gane ko? Duk wani abinka da za ka yi ka yi shi don Allah, wa annahu huwa ma'ana la ilaha illallah. Shi a ƙwalabu wal ƙasat ɗin shi ne ma'anan la ilaha illallah. Kun ga tauhidin me kenan? Tauhidin uluhiyya. Shi yasa malam ya ce guda biyu ne. Can rububiyya da asma wa sifat ya haɗa su guri ɗaya. Nan kuma uluhiyya shi ma sai aka ware shi daban. kuma wannan shine babban tauhidi wanda ya fi wancan wancan ma aka ce mutumin da ya musa ya ɓace to balle kuma wannan a kansa ne manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ya yaki sa Abu Jahal a kansa ne aka kafirta duk wanda suka kafirce mun fahimci wannan ko yawa wannan shi ya raba tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba na'am
قال الناظم رحمه الله هذا وثاني نوعي توحيد إفراد رب العرش عن نليد أن تعبد إلها واحدا معترفا بحقه لا ح... لا جاحدا نعم هذا قال يتشي ونن كينا أنقم وانتم بياني من شقة صابا بياني wasani nau'ai tauhidi kashi na biyu cikin nau'o'in tauhidi guda biyu shine ifrad rabbil arshi annadidi eh ta Allah madaukakin sarki game da kishiya shine an ta'budal ilaha an ta'budallaha ilahan wahidan ka bauta ma Allah abun bauta guda daya mu'tarifan bi haqqihi la jahida kana tabbatar masa da haƙƙinsa ba tare da ka musa cewa bautan nan ba ta bace mun gane ko kana yi da gangar jikinka zuciyar kuma zuciyar ma ta yadda da haka din ba gangar jiki ta yi ba zuciya kuma ba ta yadda ba in mutum ya haka yayi munafurci a nau'i na biyu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin sa a cikin alqur'ani mai girma ayoyi daban-daban kaman mu dauka suratul baqara Allah ya ce me wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illallaha mun yi alkawari da ‘yan bani Isra'ila kar a bauta ma kowa sai ne, sai Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce, Ya ahlal kitabi, ta'alau, ila kalimatin, sawa'in bainana wa bainakum. Me aka ce, Allah na abu da illallaha, wala nushrika bihi shai'a, wala yattakhiza ba'aduna ba'aban, arbaban min dunillah, fa in tawallau, fa qulu shahadu bi anna muslimun. Ya ku ahlal kitabi, ku zo, mu haɗu a kan wata kalma da za ta daidaita tsakaninmu da mu da ku, ya zama mu da ku mun zama ɗaya ba bambanci, wace irin kalma ce da za ta daidaita tsakaninmu da ahalar kitabi, mu zama mun zama daidai da su ba bambanci, shi ne Allah na abu da illallah, kar mu bauta ma kowa sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai. Wala nushirka bihi shay'an ko? eh kar mu yi shirka da Allah ko kada kun ga an sake maimaita me abauta ma Allah din wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada wasu mu sirki wasu a matsayin iyayen gida iyayen giji koma bayan Allah mutum ya rike mutum dan uwansa yana bauta masa ya bar Allah madaukakin sarki duk ana maimaita me kalmar tauhidi Allah shi kadai za a bauta Allah ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah madaukakin sarki kar ku yi shirka da shi ko kaɗan. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu mhm sai wata aya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum ya ku mutane ku bauta ma Allah da ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka zo kafin ku suna nan ayoyi da dama da suke umarni a bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai kada a yi shirka da shi. A wannan shi ne tauhidu al'uluhiyya, mu bauta ma Allah shi kaɗai tare da itikadi mu raya a zuciyarmu mu tabbatar cewa bautan nan ga Allah subhanahu wa ta'ala muke, wato babu riya ya zama tsantsar bauta don Allah ake yi. Na'am.
قال الناظم رحمه الله وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا Na'am.
وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان yayi a malan yace wa huwa allazi bihi ilahu arsala rusulahu yad'una ilayhi awwala shine tauhidul uluhiyya da shi Allah ya aiko manzanninsa kuma farkon abin da za su fara kira zuwa gare shi shine a bauta mu Allah shi kadai da aka tashi aiko manzanni an aiko su da shari'o'i amma babban saƙon a bauta mu Allah madaukakin sarki kuma in an zo a fara da tauhidi kafin a shiga me wasu ayyuka na ibada kafin a shiga maganan eh, mu'amalat mun gane ko a fara da me a bauta ma Allah madaukakin sarki shi shi kadai wannan da shi Allah ya aiko manzanni kuma in za su yi kira su fara kira zuwa ga tauhidi ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun tabbatar da haka ubangiji ya ce ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun suratu al-anbiya ba wani manzo da muka aiko kafin ka face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki dan haka ku bauta min inda Allah madaukakin sarki bayan wannan cikin suratu al-isra akwai wata aya Allah ya ce me
وي أنا حلي eh ولقد بعثنا في كل ولقد بعثنا في كل قرية في كل أمة في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أيكو eh, Isra وقضى ربك Nahal Nahal ko mun aiko manzo zuwa ga kowace al'umma cewa a bauta ma Allah maɗaukakin sarki a nisanci bagutu. Kun ga da aka aiko manzo, su yi me? Su bauta ma Allah, abin da aka ce a yi kenan. Wannan shi ne saƙon manzanni. Bayan Allah ya dunkule cewa kowane manzo da irin wannan saƙon aka aiko shi, to Allah ya eh, keɓance wasu ya yi bayani su ma sun yi irin wannan kira ɗin. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر إيه، وانيني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أهن، أن اعبدوا الله قومك واتقوه واطيعون أهن، bayan wannan fa annabi hudu me aka ce masa
وإلى عاد أخاهم هودا wa ila adin akahu da qala ya qaumi ما لكم من إله غيره qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu eh salihu me aka ce masa wa ila samud akahu salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru mun gane ko da sauran annabawa Allah ya ambace su a dunkule ya ambace wasu kuma daddaikun su cewa da tauhidi aka aiko su manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi lokacin da ya aiki Mu'az bin Jabal yace innaka ta'ati qauman ahlal kitabi hal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illa Allah fa inhum ata'uka lidhalika fa'allimhum anna Allah subhanahu wa ta'ala iftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal layla a manzan Allah ya ce mu azumi ne jabal za ka je gurin ahlul kitab za mu aika ka to suna da ilimi in ka je farkon abin da za ka fara yi ka kira su zuwa ga tauhidi in ka kira su zuwa ga tauhidi suka amsa sai ka ce Allah ya wajabta musu sallah biyar tsakanin dare da wuni sannan ka ce Allah ya wajabta musu zakka mun gane ko sai aka fara bin abin me mataki bayan mataki menene mataki na farko kira zuwa ga tauhidi idan manzon Allah tsira da misala sabbata a gare shi ba zai samu zuwa wani yaƙi ba sai ya naɗa kwamanda farkon abin da yake cewa yakan ce idan ka je ka kira su zuwa ga abauta ma Allah in suka amsa shikenan in ba su amsa ba sai a je mataki na me mataki na gaba da haka mataki na farko shine me ad-da'watu ila tauhidi kira zuwa ga abauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai daga mutum ya yarda ya amince zai bauta ma Allah madaukakin sarki shikenan ya zama me ya zama mutum musulmi wa anzala al-kitaba wa tibyana akan tauhidul uluhiyya bauta ma Allah shi kadai Allah madaukakin sarki ya saukar da tauhidi da bayanai eh ya saukar da littafi da bayanan da ke cikin littafi duka sakon alqur'ani mai girma babban abin da yake magana akai shine me shine a bauta ma Allah madaukakin sarki shi shi kadai ubangiji subhanahu wataala ce haza balaghun linnasi ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب سورة إبراهيم كو wannan saƙo ne isasshe zuwa ga mutane wani yunzaru bihi domin su zama sun gargadantu da wannan saƙon wali ya'lamu annama huwa ilahu wahid kuma su sani Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta وليتذكر أولو الألباب آه إيه وليتذكر أولو الألباب آه كاغا wannan yana nuna mana me babban sakon alqur'ani shine me shine tauhidi abauta ma Allah madaukakin sarki akan haka Allah madaukakin sarki ya saukar da littafi min ajalihi wa farraqa alfurqana ah Allah madaukakin sarki yayi bayanin alqur'ani sosai نعم
قال الناظم رحمه الله وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى نعم حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله
مهم.
وهكذا أمته قد خلفوا بذا وفى نفس الكتاب وصفوا وفي نفس الكتاب وفي نفس وفي نفس الكتاب وصفوا نعم آه ما لا يتي وكله الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى كما الله مدوكاكين سركي يا وجبتاوا النبي صلى الله عليه وسلم المجتبى wanda yake zababbe المجتبى yana daga cikin sufofi na manzon Allah ko sunayensa itala man anhu tawalla wa aba ya yaki duk wanda ya ya juya baya akan tauhidul uluhiyya mun gane ko bauta ma Allah shi kadai kar a bauta ma gunki ko wani dagutu daban wa aba yaki duk wanda ya juya baya yaki bauta ma Allah to manzon Allah aka ce ya yake shi hatta yakuna dinu khalisan lahu har sai ya zama Allah kadai ake bautawa sirran wa jaharan a fili a ɓoye da fili dukkahu wa jillahu bauta kowace iriya da wacce ta yi da kaɗan ɗinta da mai yawanta mun gane ko ko mun ƙarancinta ko mun yawanta wa haka za ummatuhu kad kullifu bi za wa fi nafsil kitabi wusifu haka al'ummarsa ita ma aka kallafa mata yaƙar wanda bai yi imani ba da wannan aka siffanta su a cikin alƙur'ani mai girma Ubangiji subhanahu wata'ala ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah ka yake su har sai ya zama babu wata eh wa qatiluhum ku yake su har sai ya zama ba fitina me fitina shirka ya zama ba wata shirka wa yakuna dinu kulluhu lillah ya zama ana yi ma Allah madaukakin sarki bauta shi shi kadai ya zo cikin hadisi Abdullah bin Mas'ud manzon Allah ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umurce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki akan haka aka ce a yaƙe su mun fahimci wannan ko kun ga kenan ba akan tauhidul rububiyya aka ce a yaƙi ba ba akan tauhidul asma'i was sifat ba ba akan wannan bane amma idan mutum ya musa tauhidul uluhiyya cewa ba zai bauta mu Allah ba to wannan kan ya gama zama kafiri tsantsa Allah madaukakin sarki ya dace da mu na'am
قال الناظم رحمه الله وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة na'am من
وقد حوته لفظة الشهادة shi wannan tauhidi da muke faɗa lafazi na shahada wato la ilaha illallah ita ce ta kunshi tauhidul uluhiyya mun gane ko fa hiya sabilul fawzi was sa'ada ita kuma la ilaha illallah ita ce hanya ta tsira da kuma jin dadin rayuwa in kana so ka rabauta ka yadda da la ilaha illallah in kana so ka ji dadin rayuwa a duniya da lahira ka yadda da kalmar la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah to wannan shine zai ji daɗin rayuwarsa a duniya zai ji daɗin rayuwa a lahira wanda ya mutu yana kan wannan hanya to shine ɗan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya samu mutu akan wannan kalma ta shahada na'am
من قالها مؤتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا مؤمنا يبعث يوم الحشر ناد آمنا Na'am, man ƙalaha wanda ya ce la'ilaha illallahu, mu'takidan ma'anaha yana itikadin ma'anarta, ya yarda da ma'anar la'ilaha illallahu har a zuciya, wa kana aminan bi muku tabaha, kuma ya yi aiki da abin da la'ilaha illallahu ta ƙunsa. Mun gane ko? La'ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah, tilƙauli a maganarsa, wal fi'ili da aikinsa, wa mata mu'minan ya mutu yana da imani, yub'asu yawmal hashri najin amina ranar tashin alkiyama za a tada shi yana mai tsira yana mai amintuwa. A a wannan baituka guda biyu malam yana kawo mana wasu sharuɗa na la ilaha illallah. Na farko shine alqauli bil lisan ka faɗa da baki. La ilaha illallah sai an faɗa da baki sannan take amfani. shi yasa da Abu Abu Talib zai rasu manzon Allah da yazo ya same shi me yace masa ya am ya kai baffa na kul la ilaha illallah kace la ilaha illallah ba kyale shi yayi ba cewa an ya taimake ni ya hana kafirai kafiran maka su mun kaza su mun kaza su mun kaza dan haka shikenan yana da imani mun gane ko idan za a yi ta akan manzon Allah shi yake zuwa ya tare ya ce kar ku taba min ɗana a haka manzon Allah ya samu sauki sosai da sassauci game da abin da kafirai suke so su masa a dalilin baffansa Abu Talib amma ba a tsaya cewa ai to shikenan tunda yana kokarin kawo kariya ga manzon Allah ya zama musulmi ba sai da manzon Allah ya ce masa ka ce la ilaha illallah mun gane ko in ka faɗa zan maka shaida a gurin Allah madaukakin sarki amma sai yake faɗa bai faɗa ba. To, tana buƙatan ka faɗa da baki, wal fi'ili ka yi aiki aikace. Duk abin da la ilaha illallahu ta ƙunsa ka zama aminin bi muku tabaha, kar ka bauta ma wani in ba Allah ba. Menene ma'ana la? Nafi jami'i ma yu'badu min dunillah. Kore duk abin da ake bauta kuma bayan Allah. To, ka kore wannan abin kar ka bauta masa. illallahu isbatul ibadati lillahi wahda tabbatar ma bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai to ana buƙatan aikinka ya zama ga Allah madaukakin sarki kadai kake yi bayan ka fada mun gane ko ba a sujada ga gunki ba a sujada ko sadaka a kabarin wani waliyi da sauransu ko a wani aljani ba a kiran wani aljani ya taimaka ko ya kawo agaji ko wani wali da ya mutu ya ce kawo agaji ko ya taimaka wannan duk ba a yi don haka dole aikin ka ya bayyana haka mun fahimci wannan ko a itikadi sawa a zuciya faɗa da baki aiki yana buƙatan waɗannan abubuwa guda uku qaulun wa amalun wa i'tiqadun eh faɗan la ilaha illallah baya gamsarwa sai an sami sai an samu itikadi a zuciya shi yasa munafikai ba su zama masu imani ba saboda zuciyarsu ba ta yadda da me ba ba ta yadda da la ilaha illallah ba mun gane ko idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo za su ce maka mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya ce Allah ya sani kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma Allah ya shaida munafikai ƙarya suke an karbi imaninsu ba a karba ba duk da sun faɗa da baki amma zuciyar fa zuciyar ba haka bane wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka haɗu da musulmai za su ce mun yi imani wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un idan suka je gurin ƴan uwansu shaydanu ƴan uwansu sai su ce dama muna tare da ku ba ma tare da musulmai kawai izgilanci muke masu imani wannan cewa la ilaha illallah da suka faɗa har ma suke sallah har ma suke zakka ta sa sun shiga musulunci bai sa ba saboda me zuciyar ba haka bane mun gane ko dole sai zuciya ta yarda kuma dan ka faɗa zuciyarka ta yarda babu aiki to har yanzu da saura dole sai aikinka ya zama daidai da abin da ka faɗa ba abin bauta da gaskiya sai Allah dole aikinka sai ya zo daidai da abin da ke cikin zuciyarka sannan dan haka waɗannan abubuwa guda uku sune manya-manyan rukunai da la ilaha illallah qaulun wa amalun wa i'tiqadun ka faɗa kai aiki zuciyarka kuma tana cike da imani da abin da ka faɗa ba kawai ka faɗa amma kai baka yadda ba Allah ya sa mu dace amin za mu ci gaba? Eh? Na, mu je.
فإن قال الناظم رحمه الله فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه Mhm.
أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد Na'am, yayi. Ah, fa inna ma'anaha allazi alaihi. Ma'anar da ita la ilaha illallah take kansa. Me ma'anar la ilaha illallah ne? Dallat alaihi, dallat da ta nuni, ma'anar da take nunawa, yaqinan kai tsaye yaqini. Wahadat ilaihi kuma ta nuni ta shirya zuwa gare shi. shine an laisa bil haqqi ilahu yu'bad babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah illa Allahu al-wahid sai Allah shi kadai al-munfaridu wanda ake kadaitawa mun gane ko ko kuma wanda ya kadaita a la ilaha illallah ma'anansa shine a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai me yasa za a bauta masa shi kadai saboda shine al-munfaridu mun gane ko wanda ya kadaita shi kadai da me ya kadaita aha قال الناظم رحمه الله بالخلق والرزق وبالتدبير mhm, جل عن الشريك والنظير na'am وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت yayi a bil khalqi Allah shi kadai yake banta da halitta yanzu zamu bauta ma Allah shi kadai saboda me huwal munfarid bil khalqi Mm.
shi kadai ya halitta war rizqi shi kadai yake arzutawa wa me wa bit tadbiri shi kadai yake juya al'amura waɗannan abubuwa guda uku su kadai ko kowanne daga cikin su shi kadai ya isa mu bauta ma Allah shi kadai mun gane ko Mm.
Allah ya cancanci mu bauta masa a ce shine mahaliccin mu ai shiru kar a ce komai ayoyi da dama sun zo cewa a bauta ma Allah saboda me shine mahalicci ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma Allahn da ya halicce ku kun ga da aka yi maganar halitta sai aka yi maganar me sai aka yi maganar bautar Allah madaukakin sarki to akwai ayoyi da dama da suke kan wannan tsari idan aka yi magana akan halitta ta Allah madaukakin sarki sai a yi magana akan me sai a yi magana akan abauta ma Allah madaukakin sarki war rizqi Allah shine yake arzutawa idan aka ambaci Allah shi yake arzuta sai a ce ai mai abauta masa Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu bil quwwati matin saboda Allah shine mai arzutawa shine mai ciyarwa dan haka awa za a bautawa sai a bauta ma Allah madaukakin sarki mun gane ko wannan a wannan kenan da sauran ayoyi a qul inni nuhitu an a'budu allazina tad'una min dunillahi lamma ja'ani albayyinati a ba wannan ayar ba suratul an'am a'a wa huwa yut'imu wa la yut'am me farkon aya wa huwa yut'imu wa la yut'am farko farkon sura kulli man ma fi samawati wal ardi qul liman ma fi samawati wa man fil ardi qulillah قل أفتخذتم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم كو؟ قل إني أمرت أن أكون أولا من أسلم ولا تكونن من المشركين kun ga da aka yi maganan ciyarwa cewa akwai wanda zan rika a matsayin wali masoyi wanda zan bauta masa koma bayan Allah maɗaukakin sarki babu to amma sai aka kawo hujja me yasa wa huwa yutimu Allah shi yake ciyarwa kun ga an kame an kawo arzutawa kenan ko wala yuqam ba a ciyar da Allah kuli inni umirtu an akuna awwala man aslam kace musu an umurce ni na zama farkon wanda ya musulunta ya mi kauya wala takunanna min almushrikin kar ka zama cikin mushrikai kun ga duk da ake magana bauta a Allah shi kadai sai aka kawo babban dalili cewa shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi. Kun ga arziku kenan. Don haka tun da Allah shi yake ciyar da mu, ko ba wanda za mu bauta masa idan ba shi ba. Mun gane ko? Haka annabi Ibrahim, alaihi salatu wasalam ya faɗa. Ya ce me, allazi khalaqani fa huwa yahdi. Shi ya halicce ni, abin bauta na shi ya halicce ni. Kun ga sai magana akan me al-khalqu. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqini. shi yake ciyar da ni yake shayar da ni arrizqu wallazi wa idza maridtu fa huwa yashfin in ne rashin lafiya shi yake bani lafiya at-tadbir kenan ko shine at-tadbir juya al'amura ya mai da kai mai lafiya mai da kai mara lafiya wallazi yumituni thumma yuhyin shi ma tadbir ya shigo ciki shi yake kashe ni shi yake rayar da ni kun ga juyawa kenan gudanarwa rayuwarta rayuwata gaba daya tana gudanuwa ne a hannun Allah subhanahu ta'ala. Da haka waɗannan dalilai da su annabi Ibrahim ya kafa hujja a mutanensa, cewa ba zai bauta wa kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki. Mun gane ko? Ba zai bauta wa kowa ba sai Allah maɗaukakin sarki. Jalla an shariki. Ubangiji subhanahu ta'ala cikin suratu Alhaj, da ya magana akan matakai na halittar ɗan Adam. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة har aka je ƙarshen ayar da aka gama wataral arda hamidatan fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij yanzu an yi maganan abubuwa guda nawa alkhalqu alitta tadbir ya shigo ciki an yi maganan arrizqu saukar da ruwa daga sama a fitar da amfani a samu abinci sai Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir domin a san Allah shine gaskiya shi kai za a bauta masa kuma yana rayar da matattu kuma shi mai iko ne akan komai sai aka ce me wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur kuma akwai tashin kiyama kuma Allah madaukakin sarki zai tada waɗanda suke cikin kaburbura da makamantan irin waɗannan ayoyi. A don haka, duk sanda aka yi magana akan arzikin arzutawa ta Allah maɗaukakin sarki ko halittarsa, to sai ka ga an biyo baya da cewa to a bauta masa shi shi kaɗai. Mun gane ko? Sai a ce a bauta masa shi shi kaɗai. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Da haka, jalla an shariki wa naziri, Allah maɗaukakin sarki ya wato jalla ya ɗaukaka a ce yana da abokin tarayya ko yana da wani wanda suke daidai tsaransa Allah ya fi kowa ba wani wanda yake daidai da Allah subhanahu wata'ala wannan mun karanta hadisai ayoyi da dama ko kan cewa Allah babu wanda yake daidai da shi walam yakul lahu kufuwan ahad na'am sai aka ce wa bi shuruɗin sab'a to zamu tsaya anan eh zamu tashi baiti وبشروط سبعة قد أيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت cewa la ilaha illallah tana da sharuɗa guda bakwai wanda wasu suna masa suna kwatantawa da cewa su ne haƙwaran ki kowane ki da haƙwaransa ko to idan haƙwaran ba su kammalu ba ba zai buɗe kwaɗan ba to za mu zo karatunmu na gaba za mu ga waɗannan haƙware da ke jikin kiɗin la ilaha illallah haƙware ne guda bakwai Allah ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a da wannan muka zo karshen wannan zama na goma ko abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladansa abinda muka takaita bayanin sa Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh